غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بلاد والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin da ke magana akan siran maulan shehu Ahmad Tijani radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu da abin da ya shafi asrarun wannan dariƙa mai albarka shine dariƙar Tijaniya wannan littafi na Munitul Muridi wanda ke magana akan watan abin da ya shafi sirar sayyidina maulana shekhu ahmad tijani sahibul qurbi wa tadani radiyallahu tabaraka wa ta'ala da kuma abin da ya shafi watan ita kanta darikar nan وجاء في شوال الكعبة في سنة سبع دون ما توقفي وكان إذ ذاك من الكبار باب بها وكان ذا أسراري فانتفى الشيخ به مكاتبا ولم تقع بينهما مخاطبا فأخبر الشيخ بموته فقال أنت الذي ترث مالي من كمال فكان ما فكان ما قال له وبشر سيتي قاله قال له قال له سي دوكي لم قال دين فكان ما قال له وبشر بما زبيبي به قد أخبر وجاء في شوال الكعبة سيدنا الشيخ أحمد التجاني رضي الله تبارك وتعالى عنه يازو الكعبة كعبة معنا يازو حج وتنقاكن الله من الفرما في سنة السبعين دون ما توقف أتكن سنة السبعين معنا شكرة تدبو da ɗari ɗaya da tamanin da bakwai dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin da bakwai ita ce shehu tijjani radiyallahu anhu ya zo watan ka'aba domin yin aikin hajji duna ma tawakkufi ba tare da wata tsaye tsayawa ba ba tare da taraddudi ba ko kaɗan wa kana idza ka min al-kibari ba'dun biha wa kana a wannan lokaci idza ka yayin da shehu tijjani ya zo makka ba'd min al-kibar akwai wasu manya manyan sashen manya manyan waliyai biha anan makka akwai wani babban wali waton anan makka a wannan lokaci wanda yake wa kana za asrari yace ya zamo mabucin asirai ne a wannan lokaci mabucin asirai ne shi wannan babban wali to fanta ba shehu bihi mukataba shehu radiyallahu anhu fantafa ya amfana bihi da shi mukataba amma ta fuskar rubuce ceniya ya rubuta ma shehu a aika ya aika mashi shi ma ya rubuto ma shehu a aiko mashi a kawo mashi amma walam taqa bainahuma mukhadaba zance baka da baka walam taqa bata auku bainahuma tsakanin shehu tijana radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu da wannan babban waliyi shi ne a sayidi a sheikh ahmad ibn abdullahi al-hindi sunan shi kenan fa akhbara ash-shaykh bi mawtihi fa qala fa akhbara ash-shaykh sai ya ba shi tijani labari bi mawtihi cewa zai yi wafati shi a sheikh ahmad al-hindi din yace zai yi wafati faƙada sai ya ce an tallazi tare su mali min kamal abinda nake a kan shi na kamala na wilaya na kamaloli wanda suke shafi walittaka to an tallazi tare su kai ne za ka gaji wannan sirri fakana ma ƙala lahu wa bashara fakana ya zama ƙala lahu abin da ya faɗa gare shi wa basharahu ma'ana daga jumlar abin da ya faɗa mashi daga jimlar abin da ya mai bishara da shi abincin da zabibiyu qad akhbarahu bihi ya bashi labari da shi cewa al'alu billahi al-mukashi sayyidi muhammad ibn al-hasan al-wanjali alladhi laqiyahu sayyidina bi jabal az-zabib wa akhbarahu bi annahu yudriku maqam ash-shaykh abi al-hasan ash-shadhili wancan da muka wuto yace yace tudriku la budda maqam ash-shadhili lalle zaka kai maqamin abu al-hasan ash-shadhili to wannan shi ma daga jimlar abin da ya mai bishara da shi irin waccan bisharar da watan ashek alwanjali ya ba shi tijani radiyallahu anhu bishara da shi da aka yi ce wala marta hala sayiduna lokacin da sayiduna radiyallahu anhu ya maraita min misra al-mahrusa daga misra wadda take abin tsarewa alama ta kaddama kamar yadda ya gabata in dalaka shehu tijani radiyallahu anhu kai tsaye sai ta samma hatta ja'a wa wasal al-ka'bah al-bayt al-haram ay yazu ka'ba wa hadhihi bi istilam ar-rukn wal maqam kuma ya rabbanta da sumbantar rukuni wal maqam shine al-hajar al-aswad kuma da rukunul yamani da maqam ibrahima waɗannan da shehu tijani radiyallahu anhu ya rabbanta da sumbanta su sune ar-rukunul yamani shi rukunul yamani shine kusur wadda in an taso kamar da littafin nan yake to nan na ake fara dawafi anan hajarul aswad yake da ka dan wuto wannan kusurwa kadan ko baka aba tana nan tsakanin wannan kusurwa inda hajarul aswad yake da wannan kofa ta ka'aba to nan tsakanin nan ake ce ma multazam nan ne multazam to in ka wuto za ka cimma usurwa wadda ke bi ma wannan a nan za ka ga wani ɗan gini haka bai tashi da tsawo ba haka bai kai tsawon mutum ba to wannan ginin to in ka wuce wannan kusurwar to za ka je ka tadda kuma wata kusurwa nan tama to kusurwar da in ka taho za ka zagayo daga ita sai inda ka fara dafi sai kusurwar da ka fara dafi to nan ne arrukunul yamani na ke ce arrukunul yamani to sanan da maqam ibrahim wa zalika fi shawwal a lokacin da shehu tijani ya zo radiyallahu anhu fi shawwal a cikin watan shawwal ne sanata 87 wa 80 wa 100 wa 100 wa alfin min hijrati nabiyina sallallahu alaihi wasallam hijira na da shekara dubu da ɗari ɗaya da tamanin da bakwai hijira na da shekara watan dubu ɗaya da ɗari ɗaya da tamanin watan da bakwai wahiyar sanatu saniya min kurujihi min alhadrati tilmisaniya shi ne shekara ta biyu daga fitar shehu tijjani radiyallahu anhu daga daga hadratu tilmisaniya hadratu tilmisaniya a adahallahu dara islamin Allah tabaraka wa ta'ala ya dawo da ita gidan musulunci bancin an kai mata hari sarraha bi hadha fi jahil ma'ani wannan sayyidi ali harazim yayi bayani a cikin jahil ma'ani ya bayyana wannan watan qarara isasshe tijani a makka wa huwa la mahalata babu kokanto ko kadan shine hizamu hadhihi al-magani shine hizamu din wa'annan buguguwa waɗannan masaukai shi shi Ali Harazin ba ishara ce zuwa ga mai waka da yake cewa idza qalat hazam fasaddiquha fa innal qawla ma qalat hizam ko hizam yace in hizam ta faɗi magana a karba a gasgata ta domin abinda aka ta ta gaskiya abinda hizam ta ce abinda sai da sai di waton waton Ali Harazim ya faɗa shine ta ta gaskiya da aka yace huwa لا محالة حزام هذه المغاني والقول ما قالت حزام فلهذا تعرض الناظم لنفي التوقف سبود هكذا الناظم مي ونن واقع شيني مي ونن بيتوتا الشيخ ابن باب الألوي رضي الله عنه تعرض سيتي كي لنفي واتندن كوري والتوقف ذاك يشي دون ما توقف با تارد وتوتبا با تارد وتتأيز أياوا با شو جاني كي تأيز sai ta san ma watan watan watan Ka'aba wa kana bi makkah al musharrafata wa kana bi makkah al musharrafati watan ya zamo a makka ma'abuciyar ɗaukaka abin ɗaukakawa zama na usuli sayyidina radiyallahu anhu ilaiha ba'dul mashahid kibar watan sashen auliya umanya al-mushari ilaihim wanda ake nuni gare su fi tilka diyari a wannan gidajen bil ma'arif ladunniya da ma'arifofi sanin Allah ilmu ma al-ilmu ladunni wal asrar da asirai to indai ana magana asirai da ma'arifa su ake nunawa to ya zamo bi makkata a makka al-musharrafa abin daukakawa wa huwa hasaba ma taqaddama fi jahr al-ma'ani kamar yadda ya gabata a jawahirul ma'ani shine ash-shaykh al-imam wato mallami al-imam shugaba al-habrul faham kuma shine dai mallami wanda yake jagora shugaba badrul tamam shine watan nan na cika wa miskul khitam kuma shine al-miskin nan na khitamin cika din wa shamsul anam shine ranan nan ta halitta wa qamaru da'iratil alam kuma shine watan nan na da'irar manya-manyan hitattun auliyawu abu labbasi sai ji ahmad ibn abdullahi al-hindi ba'inu makkal musharrafa shine abu labbasi sai ji ahmad ibn abdullahi al-hindi mazaunin makka al-musharrafa wanda take abu daukaka radiyallahu anhu da Allah tabbata gare shi ban ta fa sayyidina radiyallahu anhu aladihi wa maulum shehu ahmad tijani ya amfana bi sayadihi absa hannunsa fa hada anhu luman ya samu ilmu ma wa asraran da asirai wa hikaman da hikimomi wa anwaran da hasake-hasake lakin bil mukatabati faqat idai kawai ta huskar rubutawa ne ya rubuta mashi tijani irsin gado li asrarihi ga asiran shi wa kamalatihi da kamalolin shi wa zakara annahu fil 20 min hijjati zalika al-ami yanzilu bihi mahtumul hibab ya tabbatar da yace annahu fil 20 watan cikin 20 daga watan min hijjati zalikal am nazul hajjin wannan shekara watan yanzu bihi mahjumul himam watan abun tabbatarwa nan himamin mutuwa yanzu bihi zai sauka gare shi ma'ana ajalin shi zai sauka kuma sama alaihi bima lahu min akidil haqqi ladayhi sannan ya tabbatar da yayin rantsuwa gare shi na abin da yake da shi na tabbatacciyar gaskiya gare shi an ya kuzu biye di waladihi watan ya yi riko da hannun ɗansa min ba da bayan shi wa yusinu ilai ya ce shaujani ya kyautata gare shi shafahu al-khadimu shahiru al-khadimu mai hidima shahiru watan shahararren nan watan bainahuma tsakanin su mai hidima tsakanin su shafahu watan shine shafa al-khadimu shahir bainahuma bi an qala lahu ya faɗa mashi shaujani kai tsaye wa shara ila sayyidina watan yayi ishara zuwa ga sayyidina شجان رضي الله عنه وأرضاه وأنا به آمين هذا هو الذي كنت أترجاه yace mai gida yace a yace wannan fa matsayi shine fa nake ta watan gurin shi qala al khadim khadimi yace hadhihi muddatun ya samaniyat ashar aman yace na zauna ina hidima shekara goma sha takwas wa ana fi khidmatika ina cikin hidimarka artaki ma yaqudu alayya min jihatika ina ta sauraron abin da zai dawo daga gare ka na asrarunka wal ana ata rajulun maghrabiyyun taqulu huwa alwarithu li sa'iri kamalatil mansibi yace yanzu a ce wani mutum ya zo daga maghrib kawai shine mai gado gaba ɗai na sirrinka قال له الشيخ سي شيخ ne yace hadha mimma laysa li ahadin fihi ikhtiyar yace wannan magana ce wadda kai baka da zabi ni ban da zabi shi ma da aka bashi bai da zabi ba mai zabi shi ko inna ma huwa bidil fa'ili cewa ga yadda za a yi shehu tijani ne mai gaje wannan sirri lamari ne wanda yake a hannun Allah tabaraka wa ta'ala hu subhanahu yuti fadlahu man yasha ubangi tabaraka wa ta'ala na ba da fadalar shi ga wanda ya so waya khaluqu ma yasha wa yaktaru shine mai halitta abin da ya so wa yaktaru kuma ya zabi wanda ya so da abin da ya so a lokacin da ya so da matsayin da ya so walau kana li fil amri ikhtiyarun da maganar ta zabi ce daga gare ni ba zabin Allah bane la kana waladi aula man aqusu bil bil ithari to da dan ciki na shine ya fi cancanta in keɓance shi bil itari da zaɓin shi da wannan asirai amma kaga ko magana ɗana ba kawo ba kana al'amru kama qala kuma al'amarin shautijani ya tabbata kama qala kamar yadda wannan shehi ya tabbatar wa nazala bihi al-ajalu fi at-tarikh alladhi dhakarahu kuma ajalin ya sauka gare shi kamar yadda tarihin da shautijani ya ambace shi tasdiqan li zalika al-maqal domin gaskatawa ga wannan zance fada'a سيدنا سيدنا رضي الله عنه وارضاه سيدنا رضي الله عنه وارضاه ولده فاختلى به واكرمه وفق وصيه والده شو تجاني سي كرا ولده دان wannan shehin ya kebe da shi ya girmama shi gwargwadon wasiyan mahaifin shi wa habahu min al-asrar ma habahu yaba watan dan watan wannan shehi abin da ya bashi min al-asrar na asirai وكان من جملة ما خص به سيدنا رضي الله عنه من الأسرار الإرفانية ذكر يداومه سبعة أيام وتنينا دقا جملة أسيران دشو جاني كي بنشيش دشي نسن الله وتن ذكر وند زي دوما دشي كوانا بكوي فيظهر بالفتوحات الربانية لكن بشرط أن يعزل أن ينعزل بعد ذلك العمل كما هو عليه رضي الله عنه فشيني ثم أتبع النازم رحمه الله ذكر بعد ما يتعلق بحج الشيخ وتنسنن الشيخ ابن باب العلوي yaci gaba da ambaton sashen abin da ya rataye da hajjin shehu tijani da ya yi ga ɗakin Allah mai alfarma bi zikir babu ma ta'allaku bi ziyaratihi li qabri sirril anami na ambaton watan sashen abin da ya rataye da ziyararsa ga kabarin fiyayyen halitta alaihi min Allah afdalus salati wa azkas salam watan mafi tsarkin salati da mafificin salati da mafi tsarkin gaisuwa ya tabbata min Allah daga ubangiji alaihi ga sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a mattafaqa lahu bil madinatil munawwara na abin da ya tabbata ya tabbata lahu ga shujjani a nan madinatul munawwara ya ce min luqi qutbi zamani wa hamil liwa'i ahli al-irfan al-shaykh sayyidi muhammad ibn abd al-karim as-samman na haduwar shi da qutubin zamani wanda shine marikin tutar arifai masana Allah a zamanin shi shine al-shaykh sayyidi muhammad ibn abd al-karim as-samman al-shaykh abd al-karim as-samman haduwar shi tijani da shi وبعد فعل حجه المبرور وسعيه هنالك المشكور رحل للمدينة المنيفة لكي يزور الروضة الشريفة فزار خير من له المراحل جيبت وذللت له الرواحل ثم التقى مع الرضا السماني قطب الزمان الكامل الإرفاني فأخبر الشاه بكنه حاله وما يكون منه في مآله وقال للشيخ أكيم لتسبغكم لتسبغ قد ذر الشيخ وما له صدى وأذن القطب له فيما طلب من عنده كل ما فيه رجب وبعد فعل حجه المبرور باين أيكة حج ننشو تجان رضي الله عنه المبرور حج وندي كؤوت قبرين أيكة أبن أكهانا شين الحج المبرور وندا النبي صلى الله عليه وسلم يكيتو الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة حج مبروري بيد سكمكو أوجان الله سي الجنة duk wanda ya hajji wanda ya kubuta ma'anar kubuta wanda bai yi rafa su ba bai yi fusuku ba bai yi jidalu ba bai yi abubuwan da za su tau za su ko ruguza hajjin ba ko kuma waɗanda za su watan lalata hajjin ko kuma wanda za su tauye hajjin to shine watan hajji wanda yake mabruri wa sa'ayhi al-mashkuri hunalika da kuma dawainiyarsa ayyukansa ababen gode ma wanda Allah ke gode mawa hunalika wancananka domin in bawa ya aiki na hajji ya tahi ya kai ya komo Allah tabaraka wa ta'ala na cewa ya gode inu mun dawa khairan fa inna Allah shakirun alim to Allah tabaraka wa ta'ala na cewa ya gode to wannan shine watan aikinsa ayyukansa da yi na hajji kai da kuman nan daga wannan wuri a tahinan daga wannan a tahinan daga wannan a tahinan shine sa'ayi almashkur wanda yake abun godewa to bayan haka rahala lil madinatil munifa an ƙara aikin hajji ga baki da rahala shehu tijani radiyallahu anhu sai ya maraita lil madinatil munifa zuwa ga madina al munifa wadda take mai daɗuwar alkhairai wadda kullum alkhairanta daɗuwa suke yi saboda alkhairin da ta kunsa alkhairi ne wanda yake haifar da alkhairai kullum da haka kullum ita madina cikin karuwa take da alkhairan sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala sallam da haka ce rahalal madinatul munifa likai ya zura rawdata sharifa domin likai don ya zura ya ziyarci الروضة الشريفة روضة الشريفة وتسكي مدوككيا أسلي أبند الروضة دين ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة أبند كي تكاني داكينا دا منبرينا دوسين الجنة نن الجنة فأبند أكي نفي دي مكوانشن سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيني الروضة الشريفة فزار خير من له المراحل جيبت وذللت له الرواحل فزار ولما شو تجان رضي الله عنه زار يزيرتي خيرا فييا من جيبت له المراحل wanda ake yanke marahilun zangaye lahu saboda ziyarar shi fiyayyen wanda duk wanda za a yanke zango a ci zango a je ziyarar shi to manzo Allah ya bi shi to haka shine fiyayyen duk wanda za a yanke zangaye zuwa ga ziyarar shi wa zullilat kuma fiyayyen wanda aka hore rawahilu ababen hawa lahu saboda ziyarar shi kaga marahilu jam'u marhalatin zango zangaye shi kuma rawahilu jam'u rahilatin abi hawa abi hawa shine rahila ko taguwa ko kuma kowanne abin hawa dai ana cire shi rahila abin hawa wadda ta isa a dora mata kaya wadda ta isa ta ɗauki nauyi zuwa wuri mai nisa shine rahila ثم التقى مع الرضا السمان قطب الزمان الكامل الإرفاني تبان أبن دي قدانا tsakanin shehu tijjani radiyallahu tabaraka wa ta'ala da ar-rawda sharifa rawda wadda take madaukakiya to sannan anan ne shehu tijjani iltaqa ya hadu da ma'arridat samman watan da yaddajin Allah as-samman shine abdul karim as-samman kudubi zamani shine kudubin nan na zamani al-kamil al-irfani wanda yake cikakke a cikin sanin Allah فأخبر الشيخ بكون حاله سيبا شو تجاني لاباري ده حقيقة حال وما يكون منه في مآله ده بند ذي زمو غريش في مآله أما كومسا وقال للشيخ حيتي مشيو تجاني رضي الله عنه أكد كطيا يتي لتصبغ ko?
na'am haka ne?
na'am don wata nusa yakan faɗi haka litusbaga haka ne duk aka yi kaushe ya ce litus baga ya ce dan waton ari ne ka fa'ata zarar shaihu wa malahu saga shehu tijjani radiyallahu anhu ya yanki hanzari wa ma saga bai ma karkatar da jin saba lahu gare shi wa bin alƙutubu lahu fi ma tsalab ya ce shi dai yana neman ya masa izini zai wuce وأذن القطب له فيما طلب وأتى القطب قطبي شنا الشيخ عبد الكريم السماني أذن إذن له بشيو تجاني فيما طلب تشكن أبن ديني ما من عنده ندق وجنسا وكل ما فيه رجف كما إذني قدك أبن دي قطعي أتشكي يا يقعن أسيري كذا يا يقعن أسرار كذا يا يقعن أسرار كذا دكا واتن يمي إذني أتشكي يمي إذني أتشكي يقول ينا فدا وبعد قضاء نسكه وتكميل حجه المبرور وفوزه رضي الله عنه بنتيجة سعيه المشكور وفاة شيء سيدي أحمد بن عبد الله الهندي المذكور أزمأ رضي الله عنه الارتهال لزيارة خير من تحط ببابه الرحال bayan shehu tijjani ya ƙare aikin hajji ya cika hajjin shi wanda ya kubuta gabarin abin da aka hana da kuma rabbanta shi da natija aikinsa abin godewa da wafatin shehin su sai da ahmad ibn abdullahi al-hindi al-makkur azma'a yace sai yayi aniya radiyallahu anhu sai yayi ni al-irtihala watan maraita li ziyarati khairi man tuhaddu bi babihi rihal zuwa ga ziyarar fiyayyen wanda duk ake sariyar da ake saukar da rihalu sirada bi babihi a kofarsa fatawajjaha tilqa madyan al-ma'aribi shehu tijani ya fuskanci madiyanan nan ta bukatu shine sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda alqur'ani ke cewa fatawajjaha tilqa madiyana annabi Musa ya fuskanci jihar Madiyana to nan shi ma Shehu Tijani ya fuskanci Madiyana bukatu shine sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bilisa mukarriran halin kasancewarsa bilisani halihi da harshen nan na halinsa yana asarar bi an yahdiyani sawa as-sabil asarar bi an yahdiyani sawa as-sabil abinda lisanin hali Shehu Tijani ke cewa irin maganar annabi Musa alaihi salam ya ce asara bi an yahdiyani sawa as-sabil ya kusata ubangiji na shiryatar da ni tafarki wanda yake daidaitacce tsatsakin tafarki wa kuwa min mazahir mafi miƙe wannan na tafarku wa sara shehu tijani radiyallahu anhu ya tafi wal ashwaq wa tafribihi na wa tilkal mashahid al-akhirah watan shauki a hadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yankewa watan ya firi bihi na tilkal mashahid al-akhira yana yanki wancanan ka mashahid mahalarta wadda take mai kamshi ma la yabrihi aidil aynuqil ita watan yadda yadda watan hannaye ko kuma kace kafafun nan na gabana watan taguwanni zababu suke yankewa na dawarsa annajibatu annajibatur rawasim waɗanda suke na zaɓaɓɓu an rawa sun kuma ƙarfafa mun shidan fitilkal hali yana mai shiɗin waƙa a wannan lokacin kullum ma jadda biyu na hawal habibi tarhal duk lokacin da tarhalu maraita jadda ya sabunta bihi ko ya ƙarfafa bihi da shi na hawal habibi jahannan ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ya araban laysa li fi ghairihi arabun إليك آلت قد تفسي وانتهى الطلب يا بقاتا والدباب وتبقاتا واندبا وتبقاتا في غيره تكون ونشي وفي جائزات الغيب ما لي مركز في جائزات الغيب ما لي مركز إليك آلت تفسي وانتهى الطلب binciken komi da komi ya tuke ilaika zuwa gare ka da an kai gare ka ya rasulullahi duk abin da ake bincike an samu an kai gare wanta haddalabu duk bukata ta tuke to abin da yake rerawa kenan ya ma'araban laisa li fi ghairihi arabun ilaika alat tafasi wanta haddalabu abin da yake faɗi kenan walisanu hawatifil haqa'iq yunadi shi kuma shurjan a wannan lokacin harshen nan na hatifi na hakika amsa wadda yake masa yana amsa yunadi fi zalika kullihi wa yujibu yana amsa ma ba a manzar al-habib ai wanda duk ya ziyarci manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba zai tuzarta ba duk wanda ya ziyarci manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba zai tuzarta ba Allahu akbar hadi manzar al-habib wa qaddara أن المرور بباله زوار وقد هدي بالوصول إلى مدينة خير نبي ورسول وشرف وكرم ومجد وأظم لم يلبث أن تقدم من دينه لزيارة القبر الشريف توفة ألطاف البر والتعريف وتجذبه الإناث إلى ما أودئ فيه من السر المنيف فقام بوظائف الزيارة شوت جان رضي الله عنه يا رب أنت لسادوا مدينة تفيي النبي yayyan manzo wanda Allah ya girmama ya ɗaukaka ya girmama shi ya ƙara ɗaukaka shi shehu tijjani bai yi wata wata ba baya ƙara hajji nan sai ta zama ziyarar sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala sallam watan saboda watan arbobin nan na luɗufi na ubangiji tabaraka wa ta'ala saboda kuma ta'arifi sannan inaya daga Allah tabaraka wa ta'ala ta fizge shi zuwa ga abin da aka ajiye cikin sa na sirri wanda yake mai daɗuwa don haka shi tijani ya tsayu biyo za a ziyarar da ayyukan nan na ziyara a can makiyamin mafi cikar tsayuwa shi tijani ya tsayu mafi cikar tsayuwa da ba da haƙƙin ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ووفى بالقرود والنفل من آداب المقام وما ذاق بصره وما دغا yace shehu tijani ya cika abin da yake dole na ziyara da abin da yake na nafila na ziyara daga adabul maqami ladabin zama madina duk abin da awajibi na ladabin zama madina shehu tijani radiyallahu anhu ya cika shi sannan wa ma zaga basaruhu wa ma daga ganinsa bai karkata ba wa ma daga bai wuce wuri ba hatta adraka gadar mutuka har ya samu ya riski gayar abin da ake nema Allahu akbar cikin ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thumma ba'da zalika mala li mulaqatil qudus saman sannan bayan haka mala sai karkatu saboda saduwa da al-qudus saman sadri suduri wa ainil ayani shine shugaban shugabanni kuma shi ne ainihin ainuna ma'ana shugaba ya daina shugabanni a wannan lokaci watan kudubi ne watan mai jan gorar watan tawaga manya-manyan auliya falake min hurrahba sahla watan shujiya ne haɗu da arrahba lale maraba sahla da kuma sauƙin hali minu daga shi a sheikh abdulkarim samman wal manazil jazar da kuma baiwa da take gwaggwaba واخبره من طريق الكشف واتن يباشي لاباري تفسك الكشف بمن طوى عليه باطن حاله أبندا قوي حال يقوي وأنباه بما تسير إليه نهايته sannan kuma ya bashi labari da abin da ƙarshensa tasiru ilai za ta zo za ta zama ilai zuwa gare shi bima ali a can ƙarshe sun matsalar min sayyidina radiyallahu anhu fil iqamati ladayhi yace sannan ya nemi daga shauti jani radiyallahu anhu shauti jani ya zanna wajen shi liyudkhilahul khalwata thalathata ayyamin dan ya shiga da shauti jani kalwa ta kwana uku fayusbihu sibgatan tamma ya rina shauti jani rini wanda yake cikakke bima yufadu min al-fath alayhi na abunda za a kwararo na budi na fatahi na ma'arifa da kusanci alaihi gare shi فتألل سيدنا رضي الله عنه بعدم إمكان المقام لأذر شو تجاني كاو مس أذري نا رشن يوز يزن سبودون أذري قام به في ذلك المقام واندي يد شي في ذلك المقام أول مطير ثم طلب منه الإذن الآمة سنة شو تجاني نمي الإذن آمي منه سيدي عبد الكريم السمان فأسعفه بالمرامي ya mai baiwa ya taimake shi bil marami da samun abin da yake nema wa basharahu bima qarrat bihi minhu al ayn kuma ya mai bishara da samun abin da idaniya za ta yi sanyi bihi da shi da samun maqamuma da samun waɗanda suke ahwalu da maqamuma da tajalliyat wa akhbarahu an nafsihi bi annahu al qutb al jami' bil amain kuma akhbarahu ya ba shi labari an nafsihi dangane da kansa bi annahu huwa al-qutbul jami'u bila mai shine al-qutbul jami'u yace bila mai nin babu ƙarya a ciki wa qala lahu sai ce uddum ma shi da nemi abin duk da kake so fa talaba sayyidina radiyallahu anhu umuran maulam shi tijana radiyallahu anhu ya nemi al'amura da gare shi fa sa'adahu ala jami'i ma talaba min watan sai ya taimake shi ya bashi duk abin da ya nema radiyallahu ta'ala wa radiya anhu والشيخ السمان هذا أخذ أم مولانا مصطفى البكري الصديق رضي الله عنهما وعن أولياء الله أجمعين وكان شيخ السمان عبد الكريم السمان هذا ون يا كربا daga mulamu shehu Mustafa Al-Bakri As-Siddiqi wanda zuriyar Sayyidina Abu Bakar ne Al-Bakri As-Siddiqi radiyallahu anhu wa an yadda Allah tabbata gare su ya dala tabbata ga tarsashin dukkan auliya Allah daga baki da ولم يتعرض صاحب الجواهر لتاريخ وفاته سيدي mai jawahir ma'ani shine shadi harazim bai bijira ba li tarihi wa fatihi da tarihin wa fatihin shi sayyidi abdul karim salman man arafa zalika falyulhiqu bi hadha al mahall wanda bi yasa ya riska da shi a wannan mahallin min hadha taqidi daga wannan taqidi wallahu waliyyu tawfiq wa tasdid Allah shine watan majidincin watan katarta ko katartawa daidaitawa wadda zai da kuma daidaitawa sun ma shahar nadin sannan mai wannan baituta shi ne shek ibn babal alawi radiyallahu anhu ya yi ishara ila kabuli sayyidina radiyallahu min tilkal biqa'il munawwara a fa'ira ila misr al qahira dawo shi tijana radiyallahu anhu daga wancanan kabuguguwa ababen haskakawa masu tsarki shine makka da madina dawo shi tijani ila misr zuwa misr al qahira وما اتفق له في قبوله هذا ما شيء الشيخ محمود محمود da kuma abin da ya haɗu gare shi a cikin ƙabulinsa wannan tare da shehinsa Sheikh Mahmud al-Kurdi min al-iqbal wal karamati abin da ya samu na lale maraba da kuma girmama wal itina alladhi huwa ala ma ala ilayhi amru sayyidina radiyallahu anhu akbar alama watan da kuma girmamawa da irin tsananin kula wadda allazi alama ala ilaihi amru sayyidina akbaru alama wadda ita ce mafi girman alamomi tare da abinda al'amarin shi tijani zai koma ilaihi zuwa gare shi za ka sai ce wasa fara shehu ma'al hujjaji an kabri sahibin liwa wa taji limisar da'ar shehi iraki wa hina jahun shine ja a hamma ba fi talaki wahina ja a hamma bi talaki dan gyara shi ma shahi ya za farahaba bihi wahina ja'a wahina ja'a bila sahubi qurbi ana dauke wannan hamma sai saboda lalurar waka wahina ja'a jilasahu wahina ja'a ajlasahu bi qurbi وكان يلقي كلما تشكل على إمامنا وأنه يسأل فذهلت قلومه الجزيرة حتى أتته سادة كثيرة من علماء مصر للإفادة كل من سأله أفادة وسافر الشيخ سيم المشوت جان رضي الله عنه يتفي أمام الحجاج تارد محجته عن قبر صاحب اللواء والتاجي يواتن يا ابن كوانا da kabarin mabucin tutar yabo liwa'ul hamdi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa liwa'ul hamdi bi tutar nan ta yabo ran tashin kiyama tana hannuna eh ko kuma yace adamu faman dunahu tahta liwa'i yawmal qiyamah annabi adamu da wadanda duk suke ba annabi adamu suna karkashin tuta ta tashin kiyama to yayi ban kwana da kabarin sahibin liwa'ul taji kuma mabucin kambi a halitta Allah wanda alama ce ta shugabancin halitta Allah ga baki ɗaya shi ne tajudin kambin to li misra dar shahi iraki wa hina ja hamma wa hina ja hamma bit talaki li misra to ina shi da ne ta san me yace li misra ya taso ma misra ne dar shahi iraki gidan ko garin shehin nan nashi don akan ce gari daru imamu dari da hijira imamu dari da hijira shugaban dari da hijira kaga madina ce ce daru an ambaci gari daru ito ga arabiya ka ambaci gari daru amma mana daru gida limisar dari shehi gidan nan na ko garin nan na shehin shi al-iraki iraki shine watan الشيخ محمود الكردي شين العراق وحين جاء لوكacin da ya taho hamma italaki sai ya kula da shi cikakken kulawa da kuma watan yi masa maraba da tariyarsa ma shayhihi hadha farhaba bihi tare da shehin sa yaso hamma bitalaki ma shayhihi watan sai yaso saduwa ma shayhihi da shehin nan nashi الشيخ محمود الكردي هذا فرحب به سيجي الشيخ محمود الكردي yayi lale maraba da shehu tijani radiyallahu anhu wa hina jaa lokacin da ya zai ajlasahu bi qurbi sai ya zaunar da shi kusa da shi wa kana yulqi ya zamo yana jefa masa kullum ya tashkilu duk abin da yake rikitarwa gare shi yana jefa shi ala imami na ga shehu tijani yace wuri kaza yana iskali menene warwarar shi menene abin cewa a wuri kaza hannuna na ilimi ga baki daya abubuwan duk da suke mas'aloli waɗanda suke masu iskali yana jefa su da shehu tijani wa yasalu anhu yana tambaye shi dangane da watan tawilin su da fasarorin su da kuma walwalar su fazarat ulumuhu al-ghazira hatta adatu sadatun kathira fazarat ulumuhu ilmu man shehu tijani suka rika bayyana gazira waɗanda suke masu tsananin yawan nan hatta adatu sadatun kathira har dai sadatun shugabanni kathira masu yawa a tattu suka zai kewa shehu tijani radiyallahu tabaraka wa ta'ala min ulama'i misra da ifada watan daga malaman misra don su fa'idantu ko don shi tijani fa'idantar da su sun taho da mas'aloli masu ya waɗanda ake cigiyan masu walwalar su sai ga Allah ya kawo shi tijani a misra kullum man salawa fada duk wanda ya tambayi shi tijani radiyallahu anhu dangane da wani abu na ilimi a fada sai da shi tijani fa'idantar da shi da haka yake cewa ya kuli na ce lamma qada sayyidina radiyallahu anhu numatahu min ziyarati nabiyina lokacin da shauti jani ya kare watan bukatar shi ma'ana abin da yake tsananin kwadai da zari a cikin sa shine ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa mulaqati min ziyarati nabiyina sallallahu ta'ala sallam wa mulaqati shaykhil qutb al-azam watan sannan kuma can a Madina ya haɗu da shehin nashi kutubi mai girma athar ma huwa al-matlub min ta'jil al-awwal sai ya zabi abun da yafi wanda aka nema a sunna in mutum ya tafiya ya gaggauta dawa kama hiya adatuhu al-karima kama yadda shine al-adashi al-adashi al-adashi mai girma min ithari kulli fadila na zaben duk abun da yafi duk abun da yafi ga shari'a to shi shi da ke zabi bai zabin sawa-sawa bai zaɓin wanda yake a duk abin da ya fi daraja in an yi kaza shi ya fi daraja a wajen Allah shi ya fi daraja a wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi shi ne ke zaɓa diniyatin mabucin niyya wa qurba da kuma wato ibada da kusanci fasafara ma'arak bil hajiji li misra sai ya tafi tare da ayarin mahajjata zuwa misra al-qahira mumtadiyan matnal ashwaqi li shayhi yana mai hawan bayan wato ashwaƙin shauƙuƙa da shehil kurdi zuwa ga ziyarar shehin nan nashi al-kurdi mahmud al-kurdi sai mahmud al-kurdi zil akhlaqi zakiyati tahira mabucin dabi'u tsarkaka tahira masu tsarki falamma wasala ilaihi lokacin da ya sabu ilaihi zuwa gare shi tawajjahu min hinihi tawajjaha min hinihi tawajjaha shaddad gajim take tawajjaha watan sai ya fuskanta nan take da mulaqatihi zuwa ga saduwa watan sayyidi mahmud al-kujja kai ce wa hina ja ahamma bit talaqi wa hina ja ahamma bit talaqi eh saka shine ce tawajjaha sai ya sai ya fuskanta ya ta samma wato mihinihi da isan nan tashi misal mulaqatihi zuwa ga haduwa da shehu mahmud al-kujja wa gitinanu ruwayati yumunajati da riban ta gani sai di mahmud kurdi da kuma munajati da shi falamma aqbala alayhi rahaba bihi wa akramahu lokacin da ya fuskance shi sai ya mai lali maraba ya girmama shi bi akhsil majalis da mafi kebantuwa wuri ladaini kusa da shi amma marahu bi taraddudi fi kulli yawmin ilayhi sannan yace kullun yi ta zuwa ziyarar shi ta zuwa suna gana ta zuwa suna gana fasara yi alaihi al-umur al-mushkila فصار في زمنا جيب الأمور على الأمر المشكلة ما سوري كتوا والمسائل ده مسألولي الأوسات ما سو ما سو يا المؤذلة ما سو يكنت فيكشف عن وجوه حقائق القناعة شو تجانبي بشي بين ياي القناعة مرهن كي عن وجوه حقائق هذا بحسكوك إننا حقيقة ننكاسا تقر الخصم وتنحق dai alkhasmu mai jayayya watan ya zamo ya natsa wayar tafi anniza har sai jayayyar ta dauke a matsalar da ake jayayya kanta to in ya taho ya bayani sai a ga kenan an waraka babu rikicin babu jayayyar فظهر للقاس والآم علمه الكثير حسي da ilimin shauti jami mai yawan nan ya bayyana ga hasi da ami da hasawa da amma ma duk sai da suka shaidi yawan ilimin shauti jami wa hada qadbihi ulama misr malaman misr suka kewaye bihi da shauti jami radiyallahu anhu yace yastanqi'una min tayyari azbihi namir yace suna neman sha watan daga mashayan nan ta gaggardan ruwan watan shi tijani radiyallahu anhu wanda yake tatacce kullu man atahu duk wanda ya zai ke mashi tijani fi mas'alatin a cikin wata mas'ala kaifa ma kanat komi matsayinta wa min ayyi fannin ta kowane fanni ne kanat ta zamo yace nafa bi taqririhi naqa bi taqririhi gullata yace zai nan da kishirwar shi bita ƙaririhi da tabbatar wannan ta bayani shi tijani gare shi wa shafa bita haririhi illata kuma zai warkar da illa ta bita haririhi da tacewa da rairayewa da shi tijani zai masa ta ilimi thumma lamma azma sayyiduna radiyallahu anhu irtihala ila albilad almaghrabiyya ajazahu shaykhuhu alkurdi lokacin da shi tijani yayi aniya na yin maraita zuwa ga maghrib can garin su kenan a jazahu shehu kurdi daga misra yaban misra to shehu sa kurdi sheikh mahmud al kurdi sai mai ijaza mana jaza mashi yi tariqati al kalwatiya ajazahu shehu al kurdi fi tariqati al kalwatiya watan shehin sa al kurdi mai ijaza a cikin tariqar sa kalwatiya waja'ala lahu at taslika biha kuma waja'ala ya sanya at taslika watan hadawa lahu gare shi biha gare ta yana shigarwa ma an mai izini na shigarwa ba da animta na sayyiduna min ijabati fi ma da'ahu ilayhi hatta qala lahu laqinin nasa wa zamanu alayya Allahu akbar watan da tarbiyyantarwa da kuma shigarwa da rika halwatiyar biya mai izini a ciki bayan shehu tijani ya ƙi amsa masa cikin abin da ya kira shi zuwa gare shi ta ƙala lahu da ya ce kalakana ma duk wanda ke bukata wannan wurdi na kalbati ya ƙala lahu har sai da ya kai ga ya ce lakinin nasa ka ba mutane wannan wurdi wa zamanu alayya na lamunce maka haka nan fa qabila hina izin ma shara bihi alai sai shehu tijani ya karbi izinin da aka yi masa wanzur sanadahu fi jawahiril ma'ani ka dibi sanadin shi na ɗariƙar salwatiya a cikin jihar ma'ani wa kaza fil jami'i haka nan yake a cikin jami'i na ibn mushiri aidan wa huwa madhkurun fihi ma ala tahqiqi isnadi shehu tijani radiyallahu anhu watan abun ambata abun ambata ne fihi ma a cikin jawahir ma'ani na sayyidi ali harazim da kuma aljami'u na sayyidi ash-shaykh watan watan watan mushri رضي الله عنهم على التأكيد سكتبت والله ولي الهداية والتوفيق الله تبارك وتعالى شيني مجبن شن الهداية شرية توا والتوفيق لكم دا توا الحمد لله Thank you.